sai sanarwa kafin tambayoyi din na farko shine idan muku manta ba satunan da suka wuce an yi bayani dangane da bukatar taimako da ake yan uwa su samar na shi gaba da ɗaukar nauyin wannan karatu a sunna tv kamar yadda su masu sunna tv din suka ba da notice cewa ai kokari a sama a sama wa karatun sponsorship so alhamdulillahi akwai dan uwa da ya ce maka Allah ya saka masa da alkhairi Alhaji Bello Sani Kwangila ya ba da taimako a wannan sanarwa da aka yi na naira dubu ɗari da hamsin naira dubu ɗari na tallafa wa karatun a ci gaba da sashi a sunna tv naira dubu hamsin kuma na taimaka wa 'yan gudun hijira haka kuma wasu yara matasa su ma allah ya saka musu alkhairi su ma sun kawo taimakon da cikin ɗalibai wanda ake tare da su anan na kimanin kuɗi wajen naira dubu sittin su ma dai sun ce a taimaka wa 'yan gudun hijira ɗin to an kuma taimaka allah ya saka da alkhairi so abinda muke tunatar da mutane shine wannan kofa ɗin ta taimakon da kuma nemo suwa za su taimaka ko su sponsor din karatun kofar a buɗe take ana nan ana jira kowa ya ba da gudunmuwarsa da kuma wanda za su ba da abin da za su mai hamsin mai ɗari mai ɗari biyu ɗari uku ɗari biyar duk abin da ya samu ba laifi za a iya bayarwa insha Allah ta'ala don mu ga me za mu iya yi muna fatan za a taimaka din insha Allah ta'ala kofa a buɗe take wannan kenan wannan yana tambaya menene hukuncin mutumin da yake tsoho ne da cije tukuf shi ba zai iya azumi ba kuma shi ba shi da halin da zai ciyarwa saboda ya riga ya tsufa bai da kuma mai taimaka masa kenan shi kenan ya fada gare shi ai dama addini la yukallifu Allahu nafsan Allah baya daura wa mutum abu sai abin da zai iya yi to ba zai iya yin azumin ba sannan kuma bayi da kudin da zai ciyar in ma za a ciyar shi za a bawa shikenan ba komai a gare shi ranar da ya samu yalwa shikenan in yana da mai daukan nauyin su ya ciyar da shi ya ciyar masa in kuma babu shikenan ba ga hadisi ya zo kan wani ba bawan Allah da kafara ta kama shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya je ya ciyar ya ce Allah bai da hali ka je ka nemo ya ce Allah ya bubbuga shi fa bai samu ba sai annabi ya ce to zauna ka jira yana nan sai gashi an kawo sadaka na dabino mai yawa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam dan ya rabar tunda shi baya cin sadaka sai annabi ya juya sai ce ina wannan mutumin da aka ce ka fara ya ce bai da shi sai ce gani ya rasulai ce to je ka ɗauka ka je ka ciyar da mabukata sai ba Allah ya ce ah ya rasulullah a'ala afqara minni zuwa zan yi ba wanda ya fi ni talauci a wata riwaya ya ce yo ma manzo Allah duk Madina babu gidan da ya fi gidan mu talauci in ma za a kai mu za a kaiwa yace kuma yanzu Allah ya kawo kuma in ɗauka an kaiwa wani annabi ya dariya ya ce ɗauki ka tafi haka ya kyale shi a riwayar aka ce yayi dariya yayi dariya har sai da hakwaran suka fito sosai saboda mutum ya ba manzo Allah dariya sallallahu alaihi wa alihi sallam haka kuma yan adam suke sai hakuri so jama'a babu wani kunci babu hali shikenan kama ai abin ragon suna ne mutum yazo ta da hankalinsa ka je kayi aure kuma mata ka ta yi ciki kuma ba kai tanadi ba tunda mace ta dauki ciki ake tanadi ai musamman dai ga talaka to ba kai ba tana cewa ta kusa haihuwa ta kusa haihuwa ba kai ba sai ranar da ta haihu mutum zai zo ya ta buge buge bai ta buge buge bai samu ragon yanka ba har ranar suna abu ya zo ya gagara kaga mutum ya dimauce ya shiga uku ya shiga wayo Allah ya je ya yi roƙon ya yi roƙon ma bai samu ya zage zagen ma bai samu kaga mutum kamar zai ridda wa ya saka mustahabi ne fa ragon sunan da kake gani wallahi musabbi ne kawai ka gaya musu ka ce ban hali ai hakuri ba za a yi ba ba shi kenan ba lalle mata kam za su yaƙe ka za a yi da kai za a yi surutu a ce wuu korawan suna babu su ka san musu habbi sai su mai da shi farilla za a yi ta wani amma wallah kai ya dame ka lokacin da ka samu dama ko bayan shekara nuna sai ka zo ka yi kan malamai suka ce so kada mutum ya tada hankalinsa akan abin da bai da hali kun fahimci wannan wannan ya ce malam me hukuncin waɗanda suke sa suke yin dayin din nan wa kawukansu ya halatta ko bai halatta ba mun yi bayani ai akan wannan cikin karatun da suka gabata mun ce in dai ba canja halitta ba ne in yana canja halitta bai halatta ba idan baya canja halitta ƙara wa gashi kyau yake yi in ƙara wa gashi kyau yake yi ko to ya halatta kana yin wanka ka ƙara haske yayi kana wanke rigar ka ta ƙara kyau ko ba ka bane ya halatta kai amfani da abin da zai ƙara gashin ka kyau ya ƙara baƙi ya yi kyau sosai ba laifi in ku yana canja halitta haramun ne wannan ya ce da Allah karam kallahu menene matsayin limamin da aka naɗa a anguwa wai shi shi ne yake wa gawawaki sallah kuma shi shi baya yin sallar kamar yadda annabi ya koyar ba alu sunna bane ba ma'ana yana bid'a to ya halatta idan an samu wani wanda yake masanin sunna a gabatar da shi ai kwarai kuwa Allah ne ya nada shi shi wannan din ai ba Allah ne ya nada shi ba mutanen unguwa ne kawai suka nada shi su kuma yawanci ba ma duba an zo nadawan kawai ba ma duba shari'ar ake wajen nadawa ba kawai gargajiya ake bi a nada ka ga fa maganar sallah ba wani daga kafafa yawa in mutum yana bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi shi baya bin manzon Allah kauce masa kawai kaka je ka jefa sallarka cikin haɗari sannan bai kamata ka je ka miƙa ɗan uwanka a je a mai sallah a inda baka da garanti a kai ba akan aƙidar mutum yana nan ɗin sai ka nemo wani ko in ka ga zai mutu ka ce kai ka yi wasiya fa ka ce wane maka sallah ka nemi limamin da zai ma sallah damun ba sharaɗi ba ne a limamin unguwar shi zai mutane sallah waɗanda ko limamin da iyalin mamacin suka gani ya dace shi za su iya sawa yanzu a iya kira wani limami daga wani gari ma in wani ya mutu a kira shi daga wani gari ya zo ya mai sallah inda ba za a jinkirta gawa ba ko ya yi wasiya cewa ne ne sai a maza a kira shi ya zo ya mai sallah so ba daidai ba ne a je a ɗauki wani a je a kai shi musamman wanda ba shi da aƙida ba da kamiya wasu ba gaskiya kawai wallahi suna limancin nan ne a yi haƙuri duk abin da ake da bukata na kula da harkar limancin nan wallahi ba su da shi kawai dai tsautsayi ya sa dai su ne dai suke kawai to akwai matsafa fa kaga mutum za ya tsafi wallahi shi yake tsafi dukkan wata ƙazanta da su ake kuma ka mutu a zo a tura shi a tura shi zai man sallah ai wanda ai mai bara'a gaskiya in ba ka ba kai ma an ka mutu shi za a turo ya maka yasa mun karanta da ko anan ababin wasiya kowa ya rubuta ya faɗa ga wanda yake so ya mai sallah in ya mutu kuma a kiyaye maka wasiyarka ya fi maka Allah mana mai kyau kuma ana faɗin wannan ne don saboda mutum ya daina bid'ar ya daina shirkar ya daina barnar ya dawo bi annabi abin da za ku rinka dubawa kullum an faɗi irin wannan abin muhimmancin bin annabin mutum ya dawo ya bi manzan Allah ɗin sai samu karama wanda bai ba annabi ba zai samu karama ne jama'a da za a zo ana girma mutum yana yaƙar annabi ana girma shi yana yaƙar sunan annabi ana girma shi kuma yana ci da ita kuma saboda jahilci ya yi yawa mutane ba su fahimci sunnar ba shi wannan faɗa fa yake da sunnar kuma an zo ana karrama shi ana daraja shi ba daidai ba ne kuskure ne wai wannan ya ce wai dan da bai da uba da ake cewa dan shege din nan wai iyayensa wai ba su da haƙƙi a kansa wajen ya musu biyayya kula da tambayar iyayensa ba su da haƙƙi a kansa kuma ya ce shege ne kuna hakuri na ce shege don shege ya saka ina so in ce dan da bai da uba wai saboda ai ba za su gaje shi ba ko ba zai gaje su ba Allah mai da malam gida lafiya wato wannan matsalan malam tana da ɗan rikitarwa kuma akwai saɓanin malamai a kai yanzu anan bisa wannan tambayar ka ce shege ko kuma ka ce iyayensa to shi ne ai to kenan akwai iyayen kenan hausa yi ko ni kuma ai yarbanci na yi ina ganin kamata ya ce mahaifiyarsa ko mahaifiyarsa ya kamata ya ce to me zai ce na'am ya yi kyau abinda nake so kenan ka zo iya daidai bugu kenan yana da iyaye ko sun haife shi ne ba hanya ta me ta aure ba to in tambaye ku da Allah wai a hausa kan waye shege idan an ce shege dan shege a hausa wa ake nufi baran faɗa sai ku zaɓa akwai wanda uwa kan damun ba saɓani akwai uwa tun da dai ba daga sama ya faɗo ba ba mu da matsala akan uwa to akwai wanda matar ta je ta yawo ta yawo ta yawo ta je ta yi tsiyarta ta haife shi wanda ba za a iya buɗe baki a ce ga wani ne baban shi ba an nemi uban a rasa waye uban ba a sani ita ma ba ta san waye uban ba haka ne ɗaya kenan akwai kuma wanda zina ta je ta yi ita ma wacce ɗin mazinaciya ne amma tana da daduronta ko ya haƙuri maganganun haka suke ba su da daɗi amma don karantarwa ce tana da daduron tana da wanda take ɓanta tana tsiyar da shi amma na ce tsiyar saboda ba aure suka yi ba ko to sai ya yi mata ciki sai ta haihu waccan ma ta je duniya ta yi mata ciki ta haihu a cikin su waye shege na'am na barkon ne shege ko na biyun ko dukansu na'am ban ji ba ya isa to ina jin ko ba ku assignment ne aje aje abinci ko ko ni dai zan ba da fatawa ta shari'a sai zuwa wani sati sai ku je ku binciko min sai kuma daɗa ba da wata fatawar akwai sabanin malamai mai ƙarfi zan yi amfani da wani lafazi idan kun yi binciken sai mu zama fitar da abin akwai saɓani mai ƙarfi na malamai akan shi wannan ɗan shegen da ake faɗa da yawa na ce da yawa eh da yawa daga cinsu sun ce ɗan da ake ce da shi shege ɗan da aka haife shi ba ta hanyar shari'a ba ba ta hanyar aure ba to wannan ba shi da uba ba za a danganta shi ga wani ba ɗaya kenan sannan kuma ba zai ci gadan su iyayen shi ba kuma su ma ba za su ci gadan shi ba kun ji wannan kaulin da yake na biyu akwai wanda suka ce a'a wannan macen da ta je ta yi yawo ta je ta yi jefe-jefenta da tsalle-tsallenta ta je ta yi barna ta haifi yaro damun ba a san uban shi ba tunda ba a san uban ba gawa za a danganta shi babu ko sai a danganta shi gawa dan uwarsa ce jayyid suka ce uwa kam akwai shakkar cewa ita ta haife shi babu ko sai za a danganta shi da uwa ban ji ba za a danganta shi da uwa ko to ku tunda za a danganta shi da uwa ya kamata uwarsa ta ci gadon shi kuma ya kamata shi ma ya ci gadon ta ai na ce ba mu da sabani akan uwa ko ba uwarsa ba ce uwarsa ce ko uwarsa ce ko da shi ke to yayi a ina so ne ai saboda akwai inda zan kai ku ne wani lungu ne zan ajiye ku kuna tare da ni a wannan gabar magana ta uku yaron da aka haife shi ba ta hanyar aure ba uwarsa ta je ta yi zina da wani mutum an san mutumin kuma shi mutumin ya san shi ya zina da uwar ita uwar ta faɗa ga wanda izina da ita aka haife shi wannan yaron an haife shi ta hanyar shari'a ba haife shi ba ko a wancan ra'ayi na waɗancan malamai ɗan shege ne ba yi da alaƙa da wannan mutumin kuma ba ubansa ba ne kuma ba za a danganta shi da shi ba kuma ba zai ci gadansa ba shi ma ba zai ci gadansa ba a wancan ra'ayi na farko ra'ayin annabi suka ce a'a menene ake gudu a ciki wannan yaron tun da yanzu wata tabbatar ga wanda ya barnar da ita ko shi ma mai barnar ya tabbatar shi ya yi barnar da matar to kenan ya tabbata wannan yaron maniyin wannan mutumin ne ko? jayyid suka ce to ai ba adalci ba ne a ce shi dan shege ne kuma ba za a danganta shi ga wannan ba idan aka ce ba ubansa ba ne to waye ubansa ka gaya mu waye ubansa bai da uba? ban ba ku yi haƙuri abu ne da an riga an saba haka muke saba a kai kuma haka muka gini kuma da yawan malamai sun faɗi haka amma wannan ma ra'ayi ne cikin ra'ayukan malamai ai na muku bayani shi uban ya sani ai shi wannan mutumin da ya lalata da matar ya sani shi kadai kuma ya lalata da ita babu shubhar wani a ciki kuma ita ma matar ta sani cewa wannan mutumin shi ya lalata da ita kuma suka zo suka haifi dan dan Allah wannan yaron waye uban shi kuma ba za a danganta shi gare shi ba ban ji ba suka ce to kwalalle zai ci gadansa zai ci gadansa kuma ubansa ne me ya faru sai dai a ce lallai wannan yaro an same shi ba ta hanya ta shari'a ba akwai laifi babba ta yadda an samar da shi ta hanyar da bata dace da shari'a ba amma maganar uba bai kamata a zalunci yaro ya je yana ta yawo yana ta watan gaririya ga ubansa yana yawo a gari ba kuma da yawa irin wannan din tana faruwa sai mutum ya je ya samu yarinya ya ɗirka mata ciki ko ya je samu mata ya dirka mata ciki kawai saboda an ce ai ba ubansa bane ana gani yaro ya zo yana ta yawo a gari kuma ga uban fa ga wanda ga maniyin su fa ga me wanda ga me maniyin fa so dole a daura masa responsibilities din yaron nauyin yaron kuma babu dalili karara da ya fito fili dalla dalla sahihun sarihun da ya nuna cewa wannan yaron ba zai ci gadon wannan ba sai dai a yi ta bugawa amma dai sabanin malamai a kai ba shi nake so mu yi magana ba amma in Allah ya sa da tunda an kawo maganar zan kawo mana maganganun malamai da binciken da aka yi akan wannan kadriyar da hujjojin kowane bangarori in ya so kuma sai mu ga mai malamai suka rinjayar so a nan gurin yanzu wannan yaron ba zai biyayya idan wannan na ƙarshen ne in wannan na ƙarshe ne wadda kaga an san uban to ko in ce an san wani ya ce wayo shi ya haife shi ko haka za a ce ba cinya ba dai kafar baya ko ka ce uba ko ka ce mahaifi duk daya yawwa mahaifin ma ya dan mafi kima kima to misali yanzu wannan yaron ba zai bi uban ba ba zai mai da'a ba dan me yasa ba zai masa da'a ba ya kamata ya masa da'a illa iyaka za a ce ai bai samar da shi ta hanya ta shari'a ba lalle yayi laifi yayi kuskure kwarai babba akwai laifi akwai kuskure to shikenan wayan tambaye ku kaddara kun dauki babin ba zai mai da'a ba ko kamar kun ɗauki wancan ra'ayin nan na ga jikinku bai sake ba misali to uwar fa zai bi uwar zai mata ɗa to ita uwarsa ce to ya aka yi ita ta zama uwarsa shi kuma wancan bai zama ubansa ba ai shi ne wasu malaman suka ce kowannen ɗin ma da ake faɗa matuƙar matan nan ta bayyana ta ce ga wancan ne kuma shi mutumin ya zo ya faɗa ya ce shi ne ta ya bayyana tun da kunyar da za a danganta shi ga uwa ai waɗancan malaman wannan ra'ayi na biyu cewa suka yi ba an ce a danganta shi ga uwa ba da kuka ce an yadda a danganta shi ga uwa ba za a danganta shi ga uban ba to ita uwar da aka danganta mata ɗan gare ta ta hanyar shari'a aka haifi ɗan? to me yasa aka danganta shi gare ta eh ban ji ba in faɗi aka yi mata to wannan ai kuma wani babi ne kaga al-ikra wannan tilastawa ne ba faɗi aka yi mata ba abin da nake so kuma da hankali akai ai kun yadda uwarsa ne ko ko ba uwarsa bane jayyid saboda ita ta haife shi amma kuma ba ta hanyar shari'a ba amma kuma kun ce uwarsa ne to wannan ma ya tabbata shi din shi yayi lalata da uwar ya yadda haka ita ma uwar ta yadda tunda ku aka ce za a danganta shi ga uwar to kuma abin da zai hana a danganta shi ga uban so duk wanda aka samu yana kan wannan tsarin kurin kulika masa sunan wancan mutumin ai kwarai da gaske wato malam ina so in gaya muku wani abu da za ku yi kuka abin ciwo akwai yarinyar ta zo same ni yarinya ce budurwa mai mutunci mai kima wallahi Allah ka wani na kwarai da zai aure ta wallahi da hijabinta da niqabinta da komai ta ce malam na cikin damuwa ce mai faru ta yi ce tana so ta gani na ba ta dama ta ce abin da ya faru shine na tambayi mahaifiyata na ce mata ina babana ta ce in na sake mata wannan tambayan sai ta ci mutunci na na tambaya sai aka ce in bu'uwata na bita ta ce na ga an samun suna ni ba a gaya mun ba yayana ya ce babanmu ba ɗaya ba na ga a gidanmu ga yayuna amma kowa sai ga ubansa daban sai na ce to ni ina nawa uban ta ce abin yana damuna har ta kai ga daga ƙarshe raina ya ɓaci ranta ya ɓaci na ce lallai sai an gaya in ubana ya mutu ne a gaya mun ina ne dangin ubana suke in ji yarinyar nan tana nan fa yarinyar nan alai ba wai ba ta nan ba ina dangin ubana in je in gaishe su in ga dangin zuri'ar ubana saboda harkar walittakar aure ko wani abu ta ce sai can sai ta haɗa da wani mutum a kasuwa ta ce je in same shi zai mun bayani shi ne babana ta ce ina zuwa ina gaishe shi ina baba baba baba baba baba yana shiru yana taimaka mai yana taimaka mai yana taimaka mu sai daga baya sai ya kira ni ya ce wance ki haƙuri ni ba babanki ba ne ku rike wannan gabar wance ki haƙuri ni ba babanki ba ne ta ce me kenan kake nufi baba ta ce yace ni ba babanki bane ke haƙuri ni ba babanki bane yace mahaifiyarki ba ta miki bayani ba ta ce ta mun bayani na tambaye ta ina baba na ta ce auren ku ya rabu ba kwa tare yanzu gashi kaza dubban mutanen na anan garin suke ina gaya maka ta ce to kai mun bayani ina baba na sai ya ce gaskiya abin da ya faru shine lokacin da aka samu cikinki ki ina tare da mahaifiyarki muna harkar kasuwanci da ita bata da aure tana bani kaya sai shaidan ya zo ya shiga tsakaninmu da ita Allah ya sawaƙe har abin da ya kaddara ya kaddara aka samu cikinki na ce ta zubar da cikin nan ta ce a'a a bari kada a zubar da shi amma da alkawarin zan rufa mata asiri yarinya na in ta girma in ce ko wanda aka haifa in ya girma in ce ni ne uban cikin na ce e to amma yanzu sai na ga cewa gaskiya ba zan iya ba yake ga yarinyar kenan haka aka aka komai ta haihu wannan ta je ta haihu ta waye waye suka yi duk abin da suka yi ba an yi shari'a ba ya taimaka mata yi waye waye da sauransu ya ce to ni ba ubanki ba ne kaga saboda wannan belief din ina fatan kana fahimta ya ce karki sake zuwa wurina saboda gaskiya zan samu matsala da iyalaina da 'ya'yana ni eh abin da ya faɗa shine cewa to yanzu in na mutu karki zo kina rikicin gado da ke da 'ya'yana kuma mata na su ji cewa ina da wata yarinya budurwa a wani guri saboda gaskiya ni ba babanki bane in ji kin ji abin da ya faru to kaji kai tiyare yanzu ta same ni tana kuka ta gaya wannan nan sama ni inda zan sa kaina in je in samu mutumin nan je in samu uwan nan in je ne me ma ni damuwa dai mushkila ko mutum yana nan yanzu wannan mutum ya kamata ka raba shi da yarinyar nan tsakani da Allah fa babu wani dalili sarihi ba ƙararar da zaka ce ba ubanta ubanta ne mana sai dai ta sa an samar da shi ta hanyar da bai ba shari'a ba wannan zunubin wannan laifin yana nan kuma dole ya ɗauki nauyinta kuma ai maniyinsa ce ko ba ka bane kuma za ta ci gadansa tunda maniyinsa ce shine sababin zuwanta duniya so abin da ya mutu ya bari tana da rabo a ciki me laifinta ga ubanta a haramta mata gado ga wahalar duniya ga rashin cin gado? sai dai mun zo insha Allah na san da yawa abinnan na taba ba da wannan fatawar aka yi ta abinnan wani wani profesa ya kira ni a jami'a yana cewa kaga malam wannan fatawarin ba za a daidaita ba su amma dole ita gaskiya dole kuma a fito da abu filla-filla a tsaya a karanta abin karatu na hakika a duba a gani ko ba ka bane ba yawa a duba a gani kawai yanzu mutumin nan saboda kawai abin nan kawai shikenan sai kori yarin ya ce kawai ba ubanta bane to ina za ta je tashin hankali wannan yarinyar wallahi malam gashi ta kai munzalin da za ta aure duk wanda ta ce duk wanda ya zo yana neman ta da aure sai ce zai je gidan iyayenta sai ta rasa ina za ta kai shi kuma uwar tana zaune ba aure ta kai mushkila ai dole ku ta nemi inda za ta raba dole a nemi inda za a ratiya ta mutum ya waye gari ba yi da ƙauye ba yi da birni ba yi da inda zai kawai bangaren uba dilim to wallahi malam wannan shine illar zina mutum ya je lalata ƴaƴan mutane malam ya barna da su kawai ya tafiya bar ya tafiya bar mace da mushkila malam yasa kake ganin suke kwamma wanda su tukuikuya yaran su jefar da su a gindin ku duddubi ku kiyaye wallahi musamman shabab matasa musamman samari matasa ku kiyaye ku kiyaye lamarin mace da kake gani wallahi abu ne wanda yake musamman zina yanzu tana da sauƙin yiwa sauƙi ba ta da wahala saboda shaidan ya sauƙaƙa ta amma wabal ɗinta bala'in da yake biyo bayan ta shine sharri kana haɗuwa da mace ciki za ta ɗauka yanzu ka shiga masifa ka shiga tashin hankali Allah ya jarrabe kama in ba gidajiya ce ba ta iya amfani da ɗan abin da yake hana ɗaukan cikin mama ka shiga uku gaskiya ne mana ai abin da yake faruwa kenan yanzu wani bawa Allah ya zo shi ma wannan yake ta facebook fa facebook suna chatting da yarinya ita kafira ce ma kafira suna chatting da ita wai abin ne ma take ta aiko masa hoton ta tana wane ne tana wane tana har sai da kai kawai taran ta duro garin nan tana duro a cikin rashi a waya kurin yaje ta shaje ya dauko ta yana daukan ta kawai tashi kawai tafi je kama mata daki yarinya budurwa masha Allah wala musulmi kuma yaron nan da gemunsa da komai na faɗa muku wannan ne saboda yan facebook facebook nan da yan twitter twitter ne ko tuta tuta ko ne wallahi ku bi hankali da'af rauni miskini yana saurayi matashi yana kan ganiya sai yana da buƙatar mace yana buƙatar aure ga kuma mata ya samu ta banza ga kuma shaidan ya zo ya shiga tsakani ya ce wallahi malam Allah ya sawaye haka ya je ya zauna da yarinya nan kwana ɗaya kwana biyu ta gama ta ce to ya dan mata shafin za ta koma gida shikenan kuma wallahi ya ce suna gama ta ce masa wallahi tana da HIV wallahi yan binuwe ne ya yi dama binuwe kaga ita ce number one ta zo ta yanka masa wai ya abin nan wai yana kokari wai amma alhamdulillah ya yi kokari yanzu ta yadda za ta musulunta na ce a ina kuma na ce bata ma musuluntan ba har yanzu to yanzu shi tashi hankalinsa ya je gwaji likita ya ce to ai gaskiya wannan ko kana da shi ma yanzu ba zai bayyana ba sai bayan wata kaza tun da yanzu yanzu ya barnar ba zai bayyana ba sai bayan wata kaza ya zo ne a taimaka mai da addu'a Allah ya kwantar da ita kuma ya zai a'a Allah ya sauke so da Allah jama'a mu kiyaye mutuncin mu da kawukan mu Allah ya tsare mu Allah ya gyara mana amma ni yaron ya burge ni saboda na ga damuwarsa imani ya kama shi tsoron Allah ta ce ka je ka ta istighfari ka ta salatu annabi ka je ka ta tuba ka je ka ta shan ruwan zamzam Allah ya kwantar da ita amma ni ba da wata addu'a da zan maka wannan abin ta kwanta ni dai ban santa ba da na sani malam da na sani da na sani saboda gaba ɗaya rayuwarka fa kawai kamar shirya wa kabari inda da baka shirya dan Allah ba to ga cutar da za ta kwantar da kai yanzu yanzu za ta zuba ka a kabari wannan wata baiwa Allah ce ina jin bata daɗe da zuwa nan ba take wai falle nawa ake yi wa mace sutura da shi in ta mutu falle uku ne falle uku mun yi shi a aikace sai ki turo kwamitin masallaci sama miki kasar ɗin wankan gawa da muka yi da likkafa ne balle uku ne shine zance mafi inganci akwai riwaya malaman fikir suna cewa biyar ta ce wai kuma shin a iya amfani da adiko a suturar mace ya inganta adiko ai an san adiko ko to ni ma dai sai da na tambayi malai kirma yanzu na sani ana faɗan adiko din ana faɗa na sani tun muna yara ina ji ana adiko adiko dan kwali ko amma dan wani wani nau'i ne na dan kwali da ake wani abu mai kala da ado ko suna amfani da shi to wai a iya mace sutura da shi likkafa ne ake yin sutura da shi farin kyallan nan in dai ba a samu ba kuma to a iya amfani da komai ma a rufe mamaci wannan yace da Allah yana tambaya a ƙara mun bayani gambane faɗin Allah وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ma'anar wannan ayatan cikin suratul jin lalle masallatayya na Allah ne haka ne ko masallatayya na Allah ne almasajid jam'i ne na masjid wuraren da ake yin sallah na Allah ne fala tad'u ma Allah ahadan kada a hada wani da Allah wajen kira kada a kira Allah da waninsa a wannan wurare ba yana nufin haram ne ka kira sunan ibrahim a masallaci ba ko ka kira sunan dauda a masallaci ko musa ko suleiman ba la kira na ibada kana bautawa allah a masallaci kuma kana bauta wani allah ba a yi shirka kenan so shine abin da yake nufi yace kuma idan za a yi musabaha na ga wasu in za a dan gaisa sai su dan kwanta haka a dan sunkuya shi kuma ya wannan ya halatta bai halatta ba kawai in an zo musamman assalamu alaikum assalamu alaikum haramun ne wannan sunkuyan akwai hadisi a cikin riyadu salihin da wani yake tambaya annabi sallallahu alaihi sallama akan wannan bai halatta ba ko nadewa ba a nadewa kowa sunkuya wa kowa sai Allah durkuso sunkuyo menene duk ma addini bane gargajiya ce kurum gaisuwa ta musulunci assalamu alaikum assalamu alaikum shikenan iyaye sai ai haƙuri da an saba sai an naɗe muku sai ai haƙuri Allah ake sun kuyawa ko yawwa idan mutum ya buga ƙasa ya shafi hannunsa zuwa tsintsiyar hannu a wajen taimama kenan sannan ya shafi fuskarsa shin taimamarsa ta yi ta yi amma dai bai yi irin ta annabi ba dan annabi bai shafi tsintsiyar hannunsa ba zira'insa bai shafa ba iya wuyan hannu kawai ya isa ka buga ɗaya ka shafa hannunka zuwa wuya ka shafa fuska shikenan kawai haka hadisin bukhari ya nuna tambaya ta ƙarshe wannan bawan allah addu'a yake nema da kuma mafita ya ce assalamu alaikum ina yi wa malam fatan alkhairi ya ce malam ina cikin musiba kwarai da gaske kuma ina neman addu'ar kada ta yan uwa musulmi malam ina aikata saƙo na kallon batsa kuma na kan biya bukata ta ta hanyar haka ɗin sama da shekara bakwai ya ce malam zan yi tuba ingantacciya na kuma guji duk abubuwan da suke kawowa yin wannan abun amma bayan kwana biyu idan sha'awar ta motsa sai na ji uwa zan mutu idan ban yi ba wallahi malam ko bacci ba na iyawa nayi nayi nayi na cire son abun a cikin zuciyata amma fa na kasa shedan yana cin nasara a kaina malam yace ina tsoron gamuwa da Allah a irin wannan yanayi yanayi ya ce wallahi tallahi ba na son saba wa Allah ko sau ɗaya kuma abin yana damuna kwarai da gaske malam ina mafita to kun ji dan uwanmu abin da yake ciki Allah ya yi maka mu ma Allah ya yi mana inda ka yi taran taran ɗe amma dai akwai hanyar da za ka gyara na farko dai kaga dai ba ba bindiga aka samu aka ce sai ka yi abin ba ba kuma tukwikwi ka aka sa ka turu aka ce sai kayi ba ko ba kana iya yin azumi ba kakura da yunwa to me yasa ba za ka kakura da wannan ba daurewa za ka yi menene daman imanin habsun nafs ka tsare ranka anil ma'asi ran naka yana so ka ce ba za a yi ba bari in gaya maka wani abun da baka sani ba duk wanda kake gani tsoron Allah ne yake hana shi ya zina sannan kuma tsoron Allah ne yake hana shi ya kallaci batsace batsacen nan duk wanda yake yana da lafiya yana da sha'awa in yana so amma tunda Allah ya hana dole ya developing wannan abin a cikin zuciyarsa ya gaya wa zuciyarsa baya so amma zuciyar tana so amma shi din iya ki zuciyar yasa ta zamanto ita ma ba ta so so haka za ka yi haƙuri ka yaƙi zuciyarka ka hana ta yin wannan abun kallo me aka aka yi kallo ma ashe kai mawadaci ne ma har kana da abun kallon in kuma kallon ido ne watakila mata kake zuwa kana zuwa wajen mata kenan ko wurin taron mata ko kuma gidan iskanci ka je ka zauna shi kuma zuwa aka na'am ya wayar ma malam ba wadata ba sai yana da kuɗi ne zai ma samu wayar da zai kalla yawa ba sai hakura da ita ba in dai wayar za ta kai ka wuta in dai har kana wallahi tallahi wannan to ka haƙura da wayar dan Allah ka je ka jefa ta yau me waya idan mutum bai rike waya ba sai halaka ka haƙura da ita sannan magana ta Allah yan wana mu yi wa kanmu adalci wannan mutumin duk yanda aka yi bai da aure haka ne to idan duk inda ka sari maciji baka yanke kansa ba to shirme kai ko ba ga bane bane yawwa abin da yafi komai mafi muhimmanci ga wannan bawan Allah bayan tuba da istighfari malam ka je ka aure kullum idan baka da budurwa ka zo zan sama maka ko ba ka bane ba ka zo a sama maka mai dan arha mai dan sauki sauki sha'ani wanda wanda za ku je ku rufa junan ku asiri idan yi wannan mutumin yana da aure idan har ya aure ina tabbatar maka wannan wallahi tallahi da wane ne din nasa ba baka sake jin ta ba bai da aure ko ba ka bane in dai kana da yan sana'a koya ko fuskare za ka yi ko kwata za ka rinka sharewa ta unguwarku ko me ka zo in dai kai na kirki ne sai a sama maka ta kware ko ba haka bane Allah ko akwai waɗanda masha Allah tabarakallah suna nan standby suna neman mutanen kirki da za su riƙe su su nema musu abinci da za su ci so ina gani in dan uwan nan zai daure ya aure to zai kashe wannan matsalar tasa gaskiya amma duk addu'ar da zamu zo mu buga maka a nan gurin baka kai baka daina mu'amala da kake ba kuma mu zo muna ta addu'a Allah ba kai labari ba ka ji wai malam wai kwana biyu fa kuma kuma ka duba jarabar tasa da yake ta ta fita hankali wai ji yake wai kamar zai mutu ana sha'ani a ƙasar nan mala Allah ya sauyi ina ganin malai kirma ka neme shi in yana ga takardar nan ya same ka sai ya zo a nan in baya in ni ba zai iya zuwa wuri na ba kai ya zo wurin ka kudan tattauna dan ko ka yi abin nan inda yadda za a taimaka masa sai a taimaka masa a kubutar da shi ni dai na goya muku ni dai na yi mai alkawari in dai shi zai ba in dai yana da abin da zai dan jujjuya ko ba ka bane to yanzu za a sama masa matar da zai aura a a kai kuma ya zaka ce koma da kuma gaji da Allah wai da komai da komai wa kaji subhanakallah